بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا sha biyu ko sha uku ne sha biyu ko sha biyu ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai jiya kama aka ce sha biyu ko sha uku na'am sha biyu ne wanda ya daidai da biyu ga watan daya miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha Allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u turmidi littafi na babban malami abu isa turmidi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 20 24 ko? a darasin da ya gabata mun karanta babi na 90 babu ma ja a filmar a titara filma nami mithila mayar rajul wato babin da yake magana akan hukuncin mace idan ta yi mafarki kamar irin yadda namiji yake yin mafarki hukuncinsu iri ɗaya ne ko da bambanci mun ji hadithi daga ummu sulaim binti milhan ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta gabatar da wato shimfiɗa kafin tambayar tata duba da tambayar tambaya ce wadda akwai nauyi a cikinta take cewa ya ma'aikin Allah fahal alal mar'ati ta'ani gusulan idha hiya ra'at fil manami mithla ma yara ar-rajul qala na'am idha hiya ra'at al-ma'a faltaghtasil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hukuncin mace da namiji iri ɗaya ne kamar yadda namiji zai iya yin mafarki yana tarawa da mace a cikin bacci kuma in ya tashi ga ya fitar da mani mace ita ma ta kan tsinci kanta irin wannan yanayi to ita ma in ta tashi ta ga irin wannan yanayi din za ta yi wanka kamar yadda namiji yake yin wanka mun karanta babi na 91 babin da ya zo na wato miji zai iya dumama da jikin matarsa bayan ya yi wankan janaba ko da ita ba ce wankan janaba ba duk da cewa hadithin da muka karanta hadithin aisha radiyallahu anha wanda ibn maja ya ruwaito shi hadithi ne wanda yake akwai rauni ta fuskar isnadinsa mun karanta babi na 92 babin da ya zo na taimama ga mai janaba idan bai samu ruwa ba shi ma mun karanta hadithin abi dharr wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce inna sa'ida tayyiba tahurul muslimi idha wa illam yajid al-ma'a ashar sinin fa idha wajada al-ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khair sai babi na 93 babin mace mai jinin istihaba shi ma mun karanta hadithin Fatima binti Abi Hubaysh inda ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda tana fama da wannan matsala ta jinin istihaba ta ce to yanzu za ta bar sallah kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a inna ma zaliki irqun wa laysat bil haida fa idza aqbalat al haidatu fad'i as salata wa idza adbarat faghsili anki dama wa salli sai kuma hadisi wanda wato babi na 94 babin da yake magana akan ita mai jinin istihaba za ta yi alwala ne a kowace sallah shi ma mun karanta hadithin wato thabit ko adi ibn thabit an abihi an jaddi hadithi ne wanda yake da'ifi amma lahu shawahid hadithin yana da shawahid wa'inda za su karfafe shi wanda azzaila'i da ibn hajar sun fitar da wannan shawahid din hadithin aisha da kuma hadithin aisha da ya zo a babin da ya zo gabanin wannan sai babin da muka karanta hadithinsa shine wannan babin wanda mun karanta hadithin amma ba mu iya fassarawa ba lokaci ya cin mana ko sai mu tashi daga kansa قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المستهاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد babin da zai yi bayani akan mai jinin istihada za ta iya haɗa tsakanin salloli guda biyu da wanka guda ɗaya ta haɗa a zahar da la'asar ta yi wanka guda ɗaya ta sallace su ta haɗa magariba da isha ta yi wanka guda ɗaya ta sallace su sannan ta yi sallar asuba da wanka guda قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم ابن محمد بن طلحه عن عمه عمران بن طلحه عن امه حمنه بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استهاض حيضه كثيره شديده فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استبتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جهش فقلت يا رسول الله إني أستهاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أصجه صجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزاء عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ولا وتغتسلين مع الصبه وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إليه أبو عيسى الترمذي كتشوى محمد ابن بشار يا زنتد سوانا حديثي محمد ابن بشار أبو عامر الأقدي واندا شيني عبد الملك ابن عمرو عبد الملك ابن عمرو القيسي البصري يا زنتد سوانا حديثي كتشوى حدثنا زهير ابن محمد zuhair ibn muhammad wato ya zantar da su wannan hadithin an abdullahi bin muhammad bin aqil daga muhammad ibn abdullahi ibn aqil daga Ibrahim bin Muhammad ibn Talha daga amminsa Imran ibn Talha daga mahaifiyarsa Hamnata binti Jahshin radiyallahu anha Hamnatu binti Jahshin Allah ya ƙara mata yadda ta ce kuntu ustahadu haidatan kathiratan shadidatan tace na kasance ina fama da jinin istihada kuma jinin istihada mai yawa mai tsanani fataitun nabi sallallahu alaihi wasallama astafti sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ne masa fatawa na tambaye shi wa ukhbiruhu na kuma bashi labarin halin da nake ciki fa wajadtuhu fi baiti ukhti sai na same shi a gidan wato yana gidan yar uwata Zainab binti Jahshin radiyallahu anha fa qultu ya rasulullah nace ya maikin Allah inni ustahadu haidatan kathiratan shadidatan tace ni ina fama ina kuma yin jinin istihada mai yawa mai tsanani fama ta'amuruni fiha mai zaka umarce ni da nayi a cikin wannan lokaci da nake fama da jinin istihada qad mana atnis siyama was sala domin jinin nan ya hana ni sallah ya hana ni azumi domin ita iya fahimta ta duk jinin da mace ke fitarwa jini ne da ke hana sallah yake hana ibada qala manzo Allah yace an atulakil kursufa yace zan sufanta miki al kursufa auduga fa innahu yuzhibu dama domin ita auduga tana hana zubar jinin ma'ana kika yi amfani da auduga za ta tare jinin ba zai dinga zuba ba qalat huwa aktaru min dhalik hamna binti jahish tace ya makin Allah zubar jinin nan fa yanda yake bleeding din nan to ya fi karfin auduga ta iya tare shi qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fatalajjami yace to ki yi kunzugu irin wanda mata suke yi dan tare jini da daukan mataki kada jini ya zuba qalat huwa aktaru min dhalik tace ya makin Allah jinin nan yanda yake zuba ya fi karfin kunzugu qala fattakhidhi thawban manzo Allah yace to ki riki tufafi ma'ana ki samu tufafi wanda zaki tare jinin da shi sosai qalat huwa akthar min dhalik tace ya makin Allah jinin nan yanda yake roshin yake zuba ya wuce wanda tufafi zai iya tare shi inna ma asujju sajjan zubar da shi nake yi da yawa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sa'amuruki bi amrayn to zan umarce ki da wasu al'amura guda biyu, ayyahuma sana'ati kowanne cikin biyun kika aikata, a ji za a anki ya wadatar, fa'in ƙawiti alaihima, in ku kina da iko a kan duka biyun, fa'anci a alamu ke kika fi sanin wanne za ki zaɓa. In duk kina da ƙarfi da ikon yin duka guda biyun, tun da zaɓi ne, to ke kika fa sanin wanne zaki zaba a ciki faqala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma hiya rakadatu min min ash-shaytan ai shi irin wannan jinin na istihada wata zungura ce daga shedan shedan ne yake sa kafa ya shuru wata jijiya wadda take dab da mahaifa da haka sai ta dinga zubar da jini don ya hargitsa tunani da lissafin ibada ga mata fatahayyadi sittata sittata ayyam ki ɗauka kwanakin jinin haila ki kwana shida ne aw sab'ata ayyam ko kwana bakwai fi ilmi Allah a cikin ilimin Allah thumma ghtasili sannan sai ki wanka fa idza ra'aiti annaki qad dahurti idan kin ga kin tsarkaka wastanqati amma sun ce wannan wastanqatin kuskure ne wastanqaiti shine yafi daidai watan kaiti kin ga kin tsaftata fasalli arba'an wa ishirin na laila sai ki sallar kwana ashirin da hudu au salatan wa ishirin na laila ko kwana ashirin da uku ki sallaci dare ashirin da hudu ko ashirin da uku wa ayyamaha da yininsu wa sumi ki azumi wa salli ki ci gaba da sallah akan haka fa inna zaliki yujzi'uki in kin yi haka ya wadatar miki wa kazalika faf'ali haka zaki dinga yi ko haka zaki yi kama tahidun nisa kamar yadda kika san mata suna jinin haila wa kama ya duhurna kuma haka zaki yi kamar yadda suke tsarki limiqati haizihinna a lokacin hailarsu wa duhurihinna da tsarkinsu fa in qawiti ala an tu'akhkhiri zuhra in kina da dama kina da iko zaki iya jinkirtar da sallar azhar wa tu'ajjilina al'asara ki kuma gaggauto da sallar la'asar thumma taghtasilina sannan sai ki wanka hina tadhurina a lokacin da kika samu tsarki wa tusallina zuhra wal asara sai ki sallaci azhar da la'asar jami'an gabaki daya thumma tu'akhirina al maghriba sannan ki jinkirta sallar magariba wa tu'ajjilina al-isha ki kuma gaggauto da sallar isha thumma taghtasilina sai ki wanka wa tajma'ina baina salatayn ki hada tsakanin sallolin guda biyu magariba da isha in zaki iya haka faf aliki haka wa taghtasilina ma'a subhi haka in zaki sallar asuba ki wanka wa tusallina sai ki sallaci asuba wa kadhalika faf ali haka zaki dinga yi wa sumi ki azumi in qawiti ala zalika inda kina da ikon yin haka to ki dauki wannan salan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa a'jabul amrayn ilayya wannan na karshen shine mafi kayatarwa cikin al'amura guda biyu ne a wajena to wannan hadisi na Hamna binti Jahash wato yana magana game da idan mace ta samu kanta cikin matsalar jinin istihaba to idan mace ta samu kanta jinin matsalar jin wato cikin matsalar jinin istihaba in ka kalli hadisan da suka yi magana da kuma maganganun malamai sun kasa mata zuwa gida uku game da wannan matsala matsala ta farko shine matar da wato tana yin jinin istihaba jinin haiza sai kuma ta tsinci kanta a matsala ta jinin istihada da tana jinin hailata daidai wa daida duk lokacin da ta saba yi zai zo in lokaci yayi zai ɗauke to sai kuma ta samu ta wayi gari sai kuma ta fada wannan matsala ta jinin istihaba wanda shi jini ne wanda yake bai hana sallah da sauran ibada to sai suka ce za ta iya yin aiki da kwanakin al'adata na asali ma'ana idan kwana biyar take ko kwana shida kafin ta tsinci kanta a wannan matsala ta jinin istihaba to abinda za ta yi za ta iya komawa a kan hukuncinta na asali sai zamanto duk da cewa ga jinin istihabata to sai ta ɗauka cewa kwana shida a wata su ne kwanakin jinin al'adata ragowar ko da jinin yana zuwa za ta ci gaba da ibada an gane ko tunda bata manta ba tana rike da kwanakinta na jinin al'ada to sai ta dinga aiki da kwanakinta na jinin al'ada na asali kafin wannan matsalar ta jinin istihaba da aka duk wata kawai za ta daina sallar kwana shida ko kwana biyar ko bakwai gwargwadon yadda ta san tana yi in ta rike kwanakin sai ta amfani da wannan na biyu ko kuma ta amfani da tamizi ko ta manta kwanakinta na asali to sai ta amfani da tamyizi tamyizi shine idan za ta iya bambanta tsakanin jinanan guda biyu tunda ba iri ɗaya bane jinin istihada yana da ja sosai shi kuma jinin al'ada yana da duhu shi jinin istihada yana da ainihin wato abin nan wato ba shi da wari ko abin nan shi kuma jinin haila yana da wannan kamar yadda yake cewa damun aswad ya arif ko yu'raf wato in aka ce ya arif yana wari haka sabanin shi jinin istihaba sun kawo bambance-bambance wajen guda hudu zuwa biyar tsakanin jinin istihaba da jinin haila da haka in mace tana da ilimi da za ta iya gane wannan jinin haila ne wannan kuma da ya zo daga baya jinin istihaza ne to sai ce amfani da tamyizi da haka duk wata tana yi tana dubawa in ta ga jini mai duhu mai kauri mai ɗimi mai waruwar haka ta san jinin hailata ne yana nan yana zuwa yana zuwa kwana ɗaya kwana hudu kwana biyar haka shida bakwai sai ta ga ya canza wancan mai duhun ya ɗauke sai wani mai haske wanda shi kuma bai da kauri ba shi da ɗimi baya wari sai ta ga kuma ya mai to ta san yanzu al'adar ta da ta za ta hana sallah ta hana azumi da sauran ibadu ta ɗauke yanzu jininta ne na istihada ya dawo to in tana da wannan sai ta amfani da tamyizi an gane ko sai na uku ita ce wadda ta manta kwana nawa take yi sannan ita ba ta da ilimin wawware ko bambanta tsakanin jinanan nan guda biyu to ita ce wadda a ƙarshen hadisin aka ce kawai duk wata za ta daina sallar kwana bakwai ko kwana shida idan ta daina sallar kwana bakwai to a wannan watan za ta sallaci sallar kwana ashirin da uku ashirin da uku ga bakwai nawa kenan talatin ko kuma ta ɗauki kwana shida sai ta daina sallah in ya so sai ta dinga sai ta yi sallar kwana ashirin da nawa ashirin da hudu na fata gane da haka duk guda biyun wanda ta ɗauka shi kenan ya yi ko dai ta ɗauki wannan ko ta ɗauki wancan in ta ɗauki kwana shida ne kwanakinta na al'ada wannan shine galibu adatin nisa mafi yawan al'adar mata biyar kwana shida ne ko bakwai akan samu ƙasa da haka akan samu fiye da haka amma galibin nisa suna yin kwana shida bakwai da aka sai ta gina hukuncinta ita ma ta bi sauran mafi rinjaye ta bi majority tunda majority kwana shida ko bakwai suke ita ma sai ta sai ta kwanakin duk da ita ba ta iya gane cewa wannan na haila ne wannan ba na haila ba ne ba ta manta cewa kwana nawa take yi a jininta na haila kafin ta fara wannan matsala ko kafin wannan jinin na cuta ya same ta to yanzu abin da za ta yi kawai sai duk wata kawai ko farkon wata ko ƙarshen wata kawai za ta daina sallar kwana shida ko kwana bakwai in ta daina ta kwana shida za ta yi sallar kwana 24 in ta daina sallar kwana bakwai za ta yi sallar kwana 23 na fata gane to a wannan duk wadda take jinin istihaza a waɗannan guda ukun za ta nemo wa kanta mafita in tana riƙe da kwanakinta shikenan kafan lahul muminin alkitab in ta manta kwanakinta amma Allah ya sa ta je makaranta ta san akwai bambanci tsakanin jina nan guda biyu kuma tana iya ganewa to sai ta amfani da wannan ganewar tata in ta ga wannan ta daina sallah in ta ga ba shi bane wancan ne ta ci gaba da sallah maganar ta daina ganin jini ba za ta daina ba domin matsala ta shigo ta yanzu kuma sai dai tana ta neman magani in Allah ya sa jinin wancan na istihaza ya dauke ya daina zuwa sai kuma ta koma yanda take a da amma yanzu tun da jina nan guda biyu sun haɗe mata ga jinin haila ga jinin istihaza to in za ta iya bambanta su ta fuskar kala nau'i yanayi to sai ta bambanta su a haka in wannan ne ta daina sallah in wannan ne ta ci gaba da sallah in kuma duk al'amarin ya rikice ya dagule mata to abin da suka ce za ta yi shine sai ta riskar da kanta da al'adar mafi yawan mata shine ta daina sallar kwana shida ko kwana bakwai مفهوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانا حديثي ne wanda yake hasanun sahihun wanda imam abu daud imam ahmad ibn maja addara qutni da al-hakim da sun ruwaito shi wa rawahu ubaidullah ibn amr ar-raqi wa ibn jurayj wa sharik an abdullah ibn muhammad bin aqil wato ubaidullah ibn amr arraki da ibn jurayj da sharik su ma sun ruwaici wannan hadithin daga abdullah ibn muhammad bin aqil shi kuma an ibrahima ibn muhammad ibn talha shi kuma ya ruwaici hadithin daga ibrahim bin muhammad ibn talha shi kuma an ammihi ibrahim imran shi kuma ya ruwaici hadithin daga baffansa imran shi kuma imran an ummihi ya ji hadithin ne daga mahaifiyarsa hamna hamna binti jahash illa annaba na jurayjin ya ƙul sai dai ibn jurayj yana cewa umar ibn talha umar ibn talha wasahihu amma zance wanda yake mai inganci imran ibn talha ne ba umar ba ne ƙala abu isa tirmidhi ya ce wasu altu muhammadan na tambayi muhammad ibn ismail al-bukhari an hadha al-hadith game da wannan hadithi faƙala ya ce huwa hadithun hasanun sahihun وهكذا قال أحمد بن حنبل هكا إمام أحمد بن حنبل هكا شما يتي هو حديث حسن صحيح وقال أحمد إمام أحمد وإسحاق لإسحاق بن راهويا fil mustahadati sun ce game da mai jinin istihada idza kanat ta'rifu haidaha in ta kasance tana gane hailarta bi iqbali dami wa idbari tana gane in jinin hailarta ya taho tana gane cewa shine wannan wa idbari in ya dauke ko da yake akwai ɗaya jinin yana nan amma in ya dauke tana gane wancan ya tafi na jinin haila an gane ko imam ahmad da ishaq bin rahuya suka ce in mace tana iya gane haka wa iqbaluhu bi iqbali dami wa idbari wa iqbaluhu tahowarsa fuskantowarsa an ya kuna aswad in ta ganshi mai duhu ne gashi jini ne amma yayi duhu haka kamar soɓarodo to ta san wancan jinin haila ne wa idbaruhu tafiyarsa kuma an ya tagayyara ta ga ya canza daga mai duhun ila sufura ya koma kuma mai haske fatsi-fatsi fal hukumu laha to ita hukuncinta ala hadithi fatima binta abi hubaish za ta tafi ne akan hukuncin fatimatu binta abi hubaish ma'ana za ta dinga amfani da wannan tamyizi din kenan wa in kanat al mustahadatu laha ayyamun ma'rufa idan kuma ita wannan mai larurar jinin istihada tana da kwanakin jinin hailata sanannu ba ta manta su ba qabla an tustahada kafin ta fara jinin istihada fa innaha tad'u salata to za ta bar yin za ta bar yin sallah ayyama aqra'iha a kwanakin jininta in ta ga jinin ya zo tunda tana iya ta san kwanakin ta san farkon wata take yi ko in wata ya kai kwana kaza take yi kuma tana gane cewa daga lokacin jinin hailata ya zo to in wannan lokacin ya zo sai ta daina yin sallah thumma tagtasilu sannan sai ta wanka wata tawadda'u sai ta wanka in wannan kwanakin sun wuce to ta san yanzu kwanakin jinin al'ada ta sun tafi yanzu wannan jinin da take gani ba na haila bane da haka sai ta wanka alabashi wata tawadda'u li kulli salatin duk sallar da za ta yi sai ta yi alwala duk sallar da za ta yi sai ta yi alwala wato salli ta yi sallah wa idan tamarra biha damu wa lam yakul laha ayyamun ma'rufa idan kuma jini ya ci gaba da zarcewa ya ci gaba da zo mata sannan ta manta kwanakinta wanda da sanannu ne a wajenta amma yanzu ta manta su bata kasance tana da wasu kwanaki sanannu ba walam ta'rifil haida kuma ba za ta iya gane wannan haila ne wannan ba haila bane bi iqbali dami wa idbari ta hanyar zuwansa ko daukewarsa fal hukmu laha ita hukuncin da za a dora ta ala haditha hamnata binti jahash za a dora ta akan hukuncin hadithin hamna binti jahash wannan wanda muka karanta wa kadhalika qala abu ubaid haka abu ubaid yace wa qala shafi'i imamu shafi'i yace al mustahadatu ita mai jinin istihada idan tamarra biha dam idan jininta ya ci gaba da zo mata an gane ko idan jini ya ci gaba da zo mata fi awwali ma ra'at a farkon lokacin da ta fara ganin sa fadamat ala zalika fa inna tad'u salata ma bainaha wa bain 15 yawman ila sabuwar sabon shiga ce bata saba ba bata da wani experience akan wannan jinin da aka bata taba yi ba ballanta za ta san kwana nawa yayi mata to tunda haka ne shikenan wato is idza stamarra bihaddamu fi awwali ma ra'at in jinin ya ci gaba da zuwa yana ta zarce ya zarce ya zarce daga farkon lokacin da ta ganshi fadamat ala zalika ta dawwama akan haka fa innaha tad'u salata to za ta bar sallah ma baina hawa baina 15 yawman tsakaninta da kwana 15 wannan shine range din al-mubtada'a wadda take farin shiga wadda yanzu ta fara fa idza tahurat fi 15 yawman idan ta samu tsarki cikin kwana 15 au qabala zalika ko kafin kwana sha biyar fa innaha ayyamu haidin to yanzu ta samu kwanakin haila ta kenan ma'ana tana tabin sa tana tabin sa sai ta ga kwana kaza yayi sai ya tsaya to tunda fare shiga ce sai ta dauki inda ya tsaya din shine kwanakin al'adata da haka wannan istihazar da kuma take fama da ita to yanzu ta gano jinin al'adata kwana kaza ne a wata da haka duk wata sai ta daina sallah na adadin wannan kwanakin ragowar kuma da take gani ba jinin al'ada bane jinin istihaza ne مفهوم فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما in ta ci gaba da ganin jini bayan kwana sha biyar ya wuce sama da kwana sha biyar fa inna ha ta ƙazi salata arba'ata ashara yauman sun mata da'u sala to za ta dinga rama sallar kwana sha hudu ma'ana za ta yi sallar kwana sha hudu sun mata da'us salata sannan sai ta bar sallah ma'ana kenan ya haura sha biyar to tun da ya haura sha biyar za ta ɗauka kwana sha hudu shine kwanakin tsarkinta da haka wannan in yi sha biyar ɗin ko ya haura ya kai sha shida za ta ɗauke shi jinin al'ada ne sai ya zamanto ko da yaushe duk wata tana yin sallar kwana goma sha hudu ba da zalika aƙalla ma ta hizun nisa imamu shafi ya ce wannan shine mafi karancin abin da mata suke jinin haila wa huwa yawmun wa laila mafi karancinsa shine yini guda da dare daya mafi karancin jinin haila shine ya yini guda yini guda da dare guda al abu isa abu isa tirmidhi yake cewa waqtalafa ahlul ilmi fi aqalli al haid wa akthari amma fa malamai ma'abota ilimi sabani suka yi game da mafi kankantar kwanakin jinin haila da mafi yawan kwanakin jinin haila kamar mace mafi karancin kwanakin jinin haila nawa ne mafi yawansa baya shige haka nawa ne faƙala ba azu ahalil ilmi wasu daga cikin malamai suka ce aƙallul haidi talatatun wa aktaru wa ashara wasu suka ce mafi karancin kwanakin jinin haila kwana uku mafi yawancinsa kuma kwana goma kenan aka ce mafi yawa baya wuce kwana goma in ya wuce kwana goma to ba shi ba ne mafi kankantarsa kwana uku ƙasa da kwana uku ba shi ba ne wa huwa ƙaunin sufiyan thauri wa ahalin kufa wannan shine ƙaunin sufiyan thauri da kuma malaman kufa wa bihi ya akuzo ibn mubarak wannan shine abinda ibn mubarak yake riko da shi wa ruwaya anhu khilafa hadha kuma an ruwaito sabanin wannan daga dai shi ibn mubarak wa qala ba'd ahli al-ilm wasu daga cikin malamai kuma minhum ata ibn abi rabah daga cikin su akwai malam ata ibn abi rabah suka ce aqallul haidi yawmun wa layla su kuma suka ce a'a mafi kankantar kwanakin jinin haila yini guda ne da dare guda kenan in yi ƙasa da yini guda da dare guda ba shi bane sannan suka ce wa aktsaruhu mafi yawansa khamsata ashara yauman kwana sha biyar ne in ya wuce haka kuma ba shi ba ne wa huwa ƙaulu malikin wal auza'i wa shafi'i wa ahmad wa ishaqa wa abi ubaidin wa'annan malaman duk wannan shine ra'ayinsu saboda babu wani nassi ingantacce karara da ya faɗi aƙallul haidi ɗin ko aktaru shi yasa malamai suka yi saɓani akan haka wasu suka ce aƙallul haid kwana uku aktaruhu kwana goma wasu suka ce aqallul hayd yawmun wa layla aktaruhu fa 15 yawman ina ba ta gane باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة babin da zai bayani game da macen da take fama da jinin istihada za ta yi wanka a kowace sallah قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستهاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فاغسلي ثم صلي فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري أن عمرة أن عائشة قالت استبتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض أهل العلم المستهاضة تغتسل عند كل صلاة وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة أبو عيسى الترمذي كتوى قتيبة بن سعيد يازن تدب وانا حديث شيكما ليث ابن سعد يازن تدسو لك ابن شهاب daga urwa ibn zubair daga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda annaha qalat na aisha Allah ya kara mata yadda tace istabtat ummu habibata bintu jahsh rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummu habiba yar jahash matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nemi fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace inni ustahadu tace ina yin jinin istihaba fala adhuru bana samun tsarki muddatan madida ma'ana fala adhuru mafi yawan lokaci mai tsawo za ga baya daukewa ba a samun tsarki afa ada'u salata yanzu zan bar yin sallah tun daga yanayin kuma jinin baya daukewa faƙala la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba za ki bar sallah ba inna ma zaliki irqun wannan jini ne na cuta ba jini bane na al'ada wanda mata suka saba da shi faghtasili wa thumma salli in dai shi wannan jinin istihazan ne ki wanka thumma salli sannan ki sallah fa kanat taghtasilu li kulli salatin sai ya zamto ummu habiba duk sallar da za ta yi sai ta yi wanka in za ta yi azahar wanka in za ta yi la'asar ta yi wanka in za ta yi magariba haka isha da asuba duka qala qutayba qutayba ibn sa'id yake cewa qala layth layth yake cewa lam yadhkur ibn shihab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara umma habiba ibn shihab wanda shine rawun hadisin bai ambaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya umarci ummu habiba an tagtasila inda kulli salatin tayi wanka a kowace sallah ba walakinnahu shay'un fa'alathu hiya wannan wani abu ne wanda ita take yi da kanta ba annabi bane yace duk sallar da za ta yi sai ta yi wanka ala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa yurwa hadal hadith an zuhri an ruwaito wannan hadithin ta hanyoyi wajen guda uku an ruwaito shi daga zuhri an amra an aisha radiyallahu anha qalat tace istaftat ummu habiba bintu jahsh rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala ba'd ahli al-ilmi wasu daga cikin malamai mabuta ilimi suka ce almustahadatu taghtasilu inda kulli salati wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai mai istihada za ta yi wanka ne a kowace sallah dogaro da wannan hadisin wara wal auza'i haka al auza'i yayo ruwaya an zuhri daga zuhuri kaga hanya ta farko sannan akwai kuma urwa an aisha hanya ta biyu akwai amra an aisha da haka hadisi yana da hanyoyi kamar guda uku malamai suka ce la ya jibu alal mustahadati al-gusulu li shay'in min as-salawati wala fi waqtin min al-awqati illa marratan wahida fi waqtin qita'i haidiha wasu daga cikin malamai suka ce kuma shine ra'ayin jumhurul ulama' suka ce ba wajibin ba ne mace mai jinin istihaba ta yi wanka a wani abu daga cikin salloli ko ta yi wanka a kowane lokaci cikin lokuta sai daidai lokacin da jinin haila ta ya ɗauke in kun tuna karatun da muka tattauna a baya idan tana iya ganewa da kwanaki to in kwanakin suka yi to za ta yi wanka wannan wankan da za ta yi ba na jinin istihaba ba ne na ɗaukewa jinin hailata idan ba da kwanakin take gane jinin hailata ba da tamyizi ne da rarrabewa to da ta tantance cewa yanzu jinin da ya zo daga ran kaza zuwa ran kaza jinin haila ne ta gane amma yau ta ga ya ɗauke ba jinin haila ba ne jinin istihaza ne za ta yi wanka wannan wankan da za ta yi bai da alaƙa da jinin istihaza wanka ne na jinin haila idan za ta yi amfani da al'adar mafi yawan mata saboda ba ta da kwanaki sanannu kuma ba za ta iya tamizi ba da haka za ta daina sallar kwana shida ko kwana bakwai duk sanda ta ɗauki kwana shida su ne kwanakin jinin hailata suna cika za ta yi wanka wankan da za ta yi na haila ne ba na istihaba ba ne kun fahimta in ta ɗauki kwanakinta kwana bakwai ne to wankan da za ta yi in kwana na bakwai ya cika wanka ne na ta ƙaddara cewa jinin hailata ya ɗauke na tsarkin jinin haila ne ba na istihaba ba ne wannan shi ne ra'ayin jumhur an gane ko minas salaf wal khalaf daga cikin salaf da khalaf wannan shi ne ra'ayinsu wannan shi ne abin da aka samu daga sayyidina ali da ibn mas'ud da ibn abbasin da aisha radiyallahu anha kuma wannan shine kaulin urwa ibn zubair da abi salama da malik da abi hanifa da imam ahmad duk da cewa akwai malaman da suka tafi akan cewa wajibi ne jinin istihadan nan sai ta yi wanka an gane ko wannan ita ce ruwayar ibn umar ibn zubair da aliyu a wata ruwayar da ibn abbas da ata ibn abi rabah wayannan su kuma sun tafi bi wujubil gusli li kulli salatin sun ce duk sallar da za ta yi sai ta yi wanka to amma abinda malamai suka rinjaye sun rinjaye da kaulin jumhur suka ce wannan abin da ummu habiba take duk sallar duniya sai ta yi wanka ba annabi bane ya sata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi wanka ne sau ɗaya tak da haka ita take yin wanka a kowace sallah shi yasa har zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar a hadisin hamna wanda muka karanta ɗazu cewa in ma za ta iya yin wannan wankan to bai fita sau uku ba shi ma kuma jam'in salloli za ta yi in azahar ta yi sai ta ƙinta a farkon makutari sai ƙarshen makutarin ta yayi sai ta jawo sai farkon makutarin ƙarshen makutarin azahar farkon makutarin la'asar sai ta yi wanka sai ta yi azahar da la'asar magariba sai ta jinkirta ta ƙarshen mukutarin magariba farkon mukutarin isha sai ta yi wanka sai ta haɗa magariba da isha asuba kuma tunda tana da lokaci mai tsawo kuma ita kaɗai ce sai ta yi wanka ce sallar manzala ce in tana da ikon yin haka ta yi haka shi sa ko da wa'inda malaman da suka ce ai wannan hadisin an tagta sila li kulli salatin suka ce muƙaddara ma ruwayar haka annabi ya faɗa to wannan umarnin da ya bata alal istihbab ne mustahabbi ne ba wajibi bane ina ba ta gane ita kam ruwayar da aka samu daga nana Aisha tace za ta yi wanka ɗaya ne tak kullun ana shine ruwayar nana Aisha ko kuma shine fatawan nana Aisha mai istihada za ta yi wanka a kullun sau ɗaya tak amma in kun fahimci kaulin jumhur ita mai istihada babu wanka kawai sai dai duk sallar da za ta yi sai ta yi mai alwala mafhum باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة باب da yazo na bayanin mai jinin haila ba za ta rama sallah ba a kwanakin da ta yi jinin al'ada a cikin su قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد يروى عن يروى عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أبو عيسى الترمذي كتشوى قتيبة بن سعيد يازن تد موانا حديثي شيكما حماد ابن زيد يازن تد سو دقا أيوب دقا أبي كلابة دقا أين واتو عبد معاذة معاذة بنت عبد الله العدوية كنا معاذة بنت عبد الله العدوية mu'aza ta ce an namra'atan sa'alat aishata wata mace ta tambayi na aisha radiyallahu anha qala ta ce ataqdi ihdana salataha ayyama mahidiha shin ɗaya daga cikin mu za ta rama sallah a kwanakin al'adarta ta yi jinin al'ada kwana biyar ba ta sallah shin yanzu in ta samu tsarki sallolin kwana biyar ɗinnan sai ta rama su qalat faƙalar sai umul mumini na aisha ta ce a haruriyatun anti shin ko ke ‘yar ƙato ce na fata an gane domin harura sun ce wani gari ne mil biyu daga garin kufa kuma asalin khawarij sun bullo ne daga wannan ƙauyen harura kuma daga cikin manya-manyan aƙidunsu sun yadda da ƙur'ani ne kaɗai daga shi babu wani abu suwa kenan shi yasa nana isha sai ta ɗauka ko irin masu wannan tambayan ne waɗanda ba don su yi ilimi ba ba don su gamsu ba tambaya ce ta ta'annuti ko ita ma irin aƙidar harura mutanen harura ne da ita da haka na Aisha ta ce a haruriyatun anti shin ko ke ma daga harura kike qad kanat ihdana na Aisha ta ce ɗaya daga cikin mu ta kasance tahidu tana yin jinin al'ada falatu umaru bi qada'in amma ba a umarta ta da tara sallah wannan hadithi imam al-bukhari da imam muslim sun ruwaito shi haka abu isa qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun wa qad yurwa an aisha radiyallahu anha min ghairi wajhin an ruwaito daga nana aisha radiyallahu anha ta wata fuskar daban anna al-ha'idha la taqdi salata cewa mai jinin al'ada ba ta rama sallah wa huwa qawlu ammatil fuqaha wannan shine kaulin mafi yawan malamai fuqaha lakhtilafa bainahum babu wani sabani a tsakankaninsu fi anna alha'ida cewa mai jinin haila taqdi sauma za ta rama azumi ne kawai wala taqdi salata amma ba za ta rama sallah ba wannan ijma'i ne na ahlul ilmi sun haɗu akan cewa mai jinin haila za ta rama azumi ne kawai amma kwanakin da ta yi jinin haila a cikinsu ba za ta rama sallarsu ba باب ما جاء في الجنب والهائض أنهما لا يقرآن القرآن باب دزيزون بيان مي جنبا دمي جنن هيلا بذا سكرنت القرآن با قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عتبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا حديث منكر قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الهائض وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الهائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل قال وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل عن أهل الشام وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصله من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك أبو عيسى الترمذي كتشوى علي بن حجر يا زنتد موانا حديث da alhassan ibn arafa su biyun suka ce ismail ibn ayyash al'ansi ya zantar da su wannan hadithin daga musa ibn uquba daga nafi daga ibn umar radiyallahu anhuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqra'il ha'id walal junub shay'an min alquran wai kada mai jinin haila ko mai janaba su karanta wani abu na alqur'ani wannan hadithin sun ce munkar ne hadithi ne wanda yake munkar saboda fadha'ifun min jami'i turuqihi sun ce hadisi ne mai rauni ta dukkan turuq dinsa qala wa fil babi an ali a cikin wannan babi akwai hadisi da aka ruwaito daga ali wanda rawahu al khamsa qala abu isa abu isa yace hadithu ibn umar hadithun la na'rifu illa min hadithi isma'il ibn ayyash ya ce wannan hadithin na ibn umar hadithi ne da ba mu san shi ba sai ta hanyar hadithin ismail ibn ayyash shi kuma daga musa ibn uquba daga nafi daga ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yaqra al junub wal al haid hadithin shi kuma cewa mai janaba da mai haila kada su karanta wani abu na alkur'ani wa huwa qawlu akthari ahli ilmi wannan shine kaulin mafi yawan malamai ma'abuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su mithlu mithlu sufyan at-tawri wa ibn al-mubarak wa shafi wa ahmad wa ishaq qalu duk waɗannan malaman suka ce la taqra'u al-ha'id wal junub min al-qur'ani shay'an mai haila ko mai janaba kada su karanta wani abu na al-qur'ani illa darafal aya ai illa ba'd al-aya sai wani bangare na aya ba aya su kutum ba kamar rabin aya ko wata gaba a jikin aya wal harfa ko kuma harafi daya wa na'awa zalika da makamancin haka wa rakhasu lil junub amma sun yi sassauci ga mai janaba wal haide da mai haila fit tasbihi suka ce za su iya yin tasbihi wa tahlil za su iya yin hailala qala abu isa tirmidhi yake cewa wa sami'tu muhammad bin isma'il yace naji muhammad bin isma'il al-bukhari yaqulu yana cewa inna isma'il ibn ayyash isma'il ibn ayyash din nan yarwi an ahli al-hijaz yana yo ruwaya daga mutanen hijaz wa ahalil iraki da mutanen iraki amma hadisansa na mutanen hijaz da iraq a hadisu manakir wato hadisai ne waɗanda akwai nakara a cikinsu ka annahu da'afa riwayatahu anhum kamar da shi abu isma'il abu isma'il wato ibnu muhammad bin isma'il bukhari kamar yana raunana ruwayar isma'il ibn ayyash in dai ruwaya ce wadda ya ruwaita daga mutanen hijaz ko mutanen iraki fi ma yanfari bihi in dai shi kadai ya kadaita da wannan ruwayar wa qala inna ma hadithu isma'il ibn ayyash yace hadisin sa wanda ya inganta shi isma'il ibn ayyash ibn ayyash shine hadisin da ya ruwaita an ahli sham in yayo ruwaya daga mutanen sham hadisin sa ya inganta amma in ya ruwayo ruwaya daga hadith daga mutanen hijaz ko mutanen ina iraq kuma ya zama shi kadai ya kadaita da wannan ruwaya ruwaya ce mai rauni wa qala ahmad bin hanbal ahmad bin hanbal yake cewa isma'il bin ayyash aslahu min baqiya wa yake cewa isma'il ibn ayyash aslahu min baqiya yace yafi nagarta da inganci fiye da baqiya wal baqiyatu ahadithu manakir yake cewa baqiya yana da hadisai munkarai an tiqat waɗanda yake ruwaito daga tiqat qala abu isa abu isa yake cewa haddathani ahmad ibn al-hasan ahmad ibn al-hasan ya zantar da ni qala yace sami'tu ahmad ibn hanbal yaqul yace naji ahmad bin hanbal yana faɗin haka sai dai dan gidan ahmad bin hanbal abdullah yace an tambayi imam ahmad bin hanbal game da isma'il ibn ayyash ibn abi ayyash da baqiya faqala sai imam ahmad yace baqiyatu ahabbu ilayya min isma'il shi sa suka ce wahami ko kuskure imam tirmidhi yayi domin shi ya nuna cewa abu imam ahmad ya rinjayar da maganar ko ruwayar isma'il ibn ayyash yace aslahu min baqiya alhalin shi kuma an tambayi imam ahmad game da wa'annan rawiyan guda biyu Ismail ibn Ayyash da kuma Baqiya sai Imam Ahmad yake cewa Baqiyatu ahabbu ilayya min Ismail yake cewa Baqiya shi yafi soyuwa a wajena fiye da Ismail ibn Abi Ayyash wannan kaga ya warware maganar Imam Abu Isa Tirmidhi rahimahullah to wannan gaba tana buƙatar sharhi da bayanan malamai game da shin mai haila za ta karanta alkur'ani ko ba za ta karanta ba haka mai janaba insha Allah sai mu tara a darasi na gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah